Masu sauraro lokaci ya yi da za mu saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga masallacin Masjidil Fadimatu Zahra da ke Bypass Gombe daga bakin Sheikh Nazir Idris Bypass. Honorable Ustaz Yunusa Abubakar dan majalisar tarayya mai wakiltar mazabar Yamal Deba ya ɗauki nauyin kawo muku. A yi sauraro lafiya.
Bismillahirrahmanirrahim. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين to muna ci gaba dai da akan karatunmu cikin kissar annabi yusufa mun karanta jiya lokacin da shi mahaifinsu annabi yaqubu annabi yusufa ya ba da riga aka kawo masa wadda ya kawo saƙon shine yayansu yahuda ya zo ya jefa masa rigar akan fuskarsa da ya jefa masa shi kenan fartar da basira sai idanunsa suka dawo ya ci gaba da kallo yana kallo ko'ina to shi kenan dama annabi yusufan ya ce ku tattaro su gaba ɗaya ku taho mu to shi kenan sai suka shirya gaba ɗaya da mahaifin nasa annabi yaquba da iyalansu dai gaba ɗaya an ce sun kai su wajen tamanin haka ko da 'yan ɗori to suka taso suka kamo hanyar misira to shine sai annabi yusufa sai shirya musu tara irin yadda ake fita ana taron manya in sun zo ya gaya wa mutanen gwamnatinsa gaba daya tunda shi sarki ne aka taso gaba daya aka fito aka zo bayan gari za a zai tari mahaifinsa to da suka zo bayan gari sai aka masa irin irin aka kafa masa irin hema din nan aka masa gado na sarauta to shikenan to shine nan Allah yake ba mu labari ya ce ma da kalu ala yusufa awa ilaihi abawai wa qala udkhulu misra insha Allahu aminina lokacin da shi annabi yaqubu da tawagar iyalansa gaba daya wato da suka zo su wajen annabi yusufa shikenan annabi yusufan an masa gado kamar yadda na gaya muku da karaga a bayan gari da shi da gwamnatinsa gaba daya sun zo za su tari baban nasa baban nasa da ya hango su ba dama kasan gwamnati sai ya ce wa yan uwan annabi yusufa da suke tare da shi ya ce wannan fa menene suka ce ai ɗanka ne yusufa ai yusufa ya dawo ba saraki to shine da ya je ana an kewaye shi ana fadanci da ya hango baban nasa sai ya tashi shi annabi yusufa sai ya je kawai sai ya janyo baban nasa da mahaifiyar tasa ya janyo su sai ya zo ya ɗora su akan karagar da yake kai shine awai ilaihi abai aka zauna aka zo aka yi ta gaisuwa aka yi ta gaisuwa ka san fadawa idan sarki ya zauna akan karagar nan sai kowa ya zo ya tsuguna ya gaisuwa ya zo a yi gaisuwa a tashi to shine an yi ta gaisuwa wa sai annabi yusuf ya gaya musu ya ce udkhulu misra insha Allahu aminina shikenan ku shiga cikin misra yau kuna amintattu saboda da mutanen kan'ana da wajen babila da sauran sham din gaba ɗaya suna tsoron misra din saboda misiran kamar bariki ne kamar yanzu ka ce lagos a nigeria duk wanda bai taɓa zuwa lagos ba in zai je sai ka ji ya ɗan tsore ta kaɗan haka to misira tun da gari ne wayayye tsohon gari ne wayayyen gari to sai ya kasance su mutanen kan'ana suna tsoron misira to shi ne yasa ya ce musu ku shiga misiran udkulu misira insha Allah kuma ya ce aminina za ku shiga kuna amintattu fadakalu wajen lasa yusufu ala sariri to shine da suka shiga misiran annabi yusuf ya je ya zauna akan karagarsa ta mulki na'am ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا الله أكبر.
وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي الله أكبر إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع أبويه على العرش وكروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد حسن بي إذ أكرز- إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم to shikenan bayan sun shiga misira sun shiga wajen annabi yusufun shikenan warafa abawaihi alal arshi to sai annabi ya zo ya zauna akan karagan mulkin nasa a cikin fadar tasa to shikenan sauran fadawansa aka zo gaba ɗaya aka kwanta a ƙasa kuma ana fadanci to shikenan annabi yusufan sai ya kamo babansa da mahaifiyar tasa sai ya zo ya ɗora su akan karagar tasa sai ya zauna da su akan karagar tasa kenan to shikenan da ya zauna da su akan karagar tasa to shikenan sai kuma ana ta zuwa ana ta gaisuwa to gaisuwar su ta da su sujjada suke yi gaisuwar su ta ja- ta da sujjada suke shikenan sai suka dinga faduwa suna sujjada kaman hakimai kenan ana ta faduwa ana ta sujjada ana ta faduwa ana ta sujjada shikenan sai shi ma baban nasa annabi yaqubu da mahaifiyar annabi yusufu su ma sai suka tashi akan karagar mulkin da annabi yusufan yake sai suka zo suka faɗi suka masa sujjada suka gaishe shi to shine annabi yusuf da ya ga sun faɗi da yan uwan nasa su goma sha ɗayan da babansa da mahaifiyarsa su ma ga su duk sun faɗo sun masa sujjada wa ƙala sai ya ce ya abati ya babana haza tawilu ru'ya min qablu yace baba kaga wannan shine fassarar mafarkin nan nawa fa wanda nayi tun ba yau din nan ba wanda nace ma inni ra'aitu ashara ahada ashara kaukaban wash-shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin din nan naga wata da rana da taurari guda goma sha ɗaya sun faɗi sun mun sujjada baban ya ce la ta kasu suru ya ka ala ikwatika fa yakidu laka kaida kar ka yadda ka gaya wa ƴan uwanka wannan mafarkin za su yi maka kaidi to sai ne da suka faɗi suka gaishe shi sai annabi yusuf ya ce ya abati ya kai mahaifina haza tawilu ru'ya min qablu wannan fa shine fassarar mafarkin nan na wanda tun da can na yi shi ya ce kad ja'alaha rabbi haqqan gashi Allah ubangiji ya mai da mafarkin yau ya dawo gaskiya gashi kun faɗi da duk kun mun sujjada wa qad hasana bi is akrajani min as-sijn annabi yusuf ya ce Allah ya kyautata mini ni kam Allah ya kyautata mini is akrajani min as-sijn yayin da ya fitar da ni daga cikin kurkuku lam yaqul min al-jubbi kaga iya magana kenan sai bai ce bai ce Allah ya kyautata mini da ya fito da ni daga cikin rijiya ba saboda yan uwan nan nasa da suka jefa shi a cikin rijiya idan ya faɗi haka ai ya kunyata su ya tozarta su to shi daman mutumin kirki to shi kullum maslaha yake so idan ka ga mutum yana yana yana tozarta abubuwa yana faɗan maganganu to ko a wajen Allah haka yake ba mutumin kirki ba ne eh, shi mutumin kirki za ka same shi har abada maslaha yake so kaga da wani ne da sai ya ce ai Allah ya kyautata mini lokacin da Allah ya fito da ni a cikin rijiyar nan da 'yan uwana suka jefa ni to sai bai faɗi wannan ba gaba ɗaya an wuce wannan shafin ko maganarsa bai yi ba sai ya ce is akarajani min sijini Allah ya kyautata min lokacin da ya fidda ni a cikin kurkuku lam yaqul min al-jubbi eh wa jaa bikum min al-badawi kuma ya zo min da ku daga je daga ƙauye eh can wurin su akan misra ƙauye ne can kan'anan ƙauye ne akan misra to amma abin da yasa ya ce ya zo min da ku daga ƙauye babu wani annabi da Allah ya taba aiko annabi dan ƙauye duk inda kaga annabi dan birni ne ba a aiko dan ƙauye saboda yan ƙauye suna da irin abubuwa irin nasu to saboda haka in za a aiko annabi sai a aiko wayayye dan gari kuma sosai to shi kenan to abinda ya sa ya ce wa ja'a bikum min albadawi an ce shi annabi yaqubun mahaifin nasa iya kiwon dabbobi yana da dabbobi da shanu da wasu abubuwa to zama a gari ga mai dabbobi kaga ba zai yiwu ba to sai dinga bin jeji haka yana zagawa dazuka haka ƙauyuka ƙauyuka saboda kiwon dabbobinsu to shi yasa annabi su ya ce wa ja'a bikum min albadawi ba wai su yan ƙauye bane sai ya ce min ba'adi an nazaga shaytanu baini wa baina ikwati ya ce Allah ya kyautata mini da ya fitta ni daga cikin kurkuku sannan ya zo min da ku daga ƙauye bayan shaidan ya shiga ya raba tsakanina da yan uwana kaga sai mai da abun kan shaidan bai mai da abun kan yan uwan nasa ba saboda kirkinsa to haka ake son mutum in babba ne to duk abun da ya wuce ka dawo ka rufe shafinsa kawai ya wuce in Allah ya ɗaukaka ka kada ka saurari na baya eh kar ka saurari na baya Allah ji kan sarkin Kano Ado Bayero an ce yana da irin wannan halin duk abun da wani ya masa sai fadawa su yi ta kamba ba abu wa'ani ya yi kaza sai ce wai ya sunansa ne kamshi wanda ya mun abu in an faɗi sunansa ya ce to mutumin da ba za a ce masa sarkin kano ba ni ku fa ni ne sarkin kano shi kuma ya sunansa ba talakan garin kano ba ne sai to menene za a waye shi ai an wuce wannan shafin kuma to in Allah ya girmama ka to duk abubuwa na kaskanci ya kamata ka wuce wannan shafin eh ka wuce wannan ka wuce wannan na'am shine ya ce min ba da an zaga shaidanu bai ni wa bai na ikwati bayan shaidan ya shiga ya ɓata tsakanina da yan uwana inna rabbi latifun lima ya sha'u ya ce hakika ubangiji na wato mai tausasawa ne lima ya sha'u ga abin da ya so innahu huwal alimu bi kalqihi shi kuma ubangijin nan nawa masani ne bi kalqihi da halittarsa alhakimu kuma gwani ne fi sun'ihi cikin ayyukansa wa qama indahu abuhu arba'an wa ishirina sana shi kenan ya bawa baban nasa da 'yan uwan nasa gida gidaje suka zauna tare da shi sai da suka shekara 24 suna tare da shi kullum zai aika a je a ɗauko 'yan uwan nasa gaba ɗaya a kawo fadarsa ya musu abinci na safe da na yamma a yi abinci a zo a zauna a ci abinci da shi da 'yan uwansa to sai 'yan uwan nasa kunya yana kama su kasan duk mutumin da ya yi wai menene ake cewa idan maye ya manta wane ne to ita uwar yan ba za ta manta ba to su sai suna jin kunya kullum sai ya tura yana babban basaraki gashi annabin Allah gashi basaraki to shikenan sai a ɗauko su sai a kawo su fada gwamnati sai su zo sai a fito da abinci a ci da rana kuma da yamma ma ya sa a ɗauko su to sai suna jin kunya su yan uwan nasa sai suka ce masa ya nabiyallahi muna jin kunyan abin da muka maka din muna jin kunya mun kasa nutsuwa koyaushe muka zo muka zauna kusa da kai sai abin ya dinga faɗo mana sai ya ce musu ai ba komai ba na ce muku la tasriba alaikum al-yawma ba eh ai yaghfiru Allahu lakum la tasriba alaikum al-yawma ai babu wani zargi kuma Allah ya gafarta muku yace kuma hakan da kuka mun ai ya dawo alkhairi yanzu ba don kun mun hakan ba ba don kun ɗauko ni kun jefa ni a rijiyar ba ta ina za a zo a matafiya su zo har su same ni a cikin rijiyar har su ɗauko ni su kawo ni nan garin har a saye ni har in dawo bawa har in zo in haɗu da fitinan mata har a sa ni a cikin prison har in fito daga prison ɗin kuma gashi yanzu Allah ya da ni sarki ai kun ga duk wannan abun da kuka yi haka Allah ya shirya iya kwantar musu da hankali yana cewa ba dan hakan da kuka yi ba da wannan alherin da wannan daular duk da ba mu same ta ba to ya ce ku kwantar da hankalin shikenan mahaifin nasa yusuf da 'yan uwan nasa suka zauna da annabi yusuf ana cikin daula sai da suka shekara 24 ko da bakwai a wurinsa to shi kenan daga nan kuma sai mutuwa sai ta zo wa shi annabi yaƙubu baban nasa to sai ya tara su gaba ɗaya 'ya'yan sai ya musu wasiya yake cewa mata abuduna min ba'adi a cikin wata sura ko me za ku bauta wa bayana suka ce na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ko ibrahima ko to zuwa dai ƙarshen aya za mu bautawa ubangijinka ubangijin wato babanka annabi ishaqa ubangijin kakanka annabi ibrahima to su za mu bautawa saboda haka idan bin addinin iyaye addinin iyaye da kakanni idan iyayenka da kakanni mutanen kirki ne to ai abin da ake so kenan ka bi addinin iyaye da kakanni idan kaga mutum yana tsoron addinin iyaye da kakaru to iyayen da kakannin ba mutanen kirki ba amma iyayenka sun bi addini ai dole ka bi su yanzu mu misali yanzu mu a nan arewacin najeriya nan muna gode wa allah in an tambaye mu addinin wa kuke bi za mu ce addinin iyaye da kakanni saboda iyayenmu da kakanninmu duk suna kan gaskiya dukkaninsu musulmai ne me iyayen namu a mazhaba kan wace mazhaba suke bi ne mazhabar malikiya suke bi sannan a aƙida wace aƙida suke bi aƙidar ash'ariya suke bi a masharabi wani masharabi iyayenmu suke bi sufanci eh shi yasa saboda haka suna kan gaskiya saboda haka in an tambaye mu addinin wa kuke bi zai mu ce addinin iyaye da kakanni saboda iyayen namu da kakannin mutanen kirki ne sun bi Allah sun bi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da a ce iyayen Allah ya sauka da a ce mun same su gunki suke bautawa ba Allah suka bi ba ba annabi suka bi ba to nan ne sai a ce ana kar a bi addinin iyaye da kakanni amma tun da iyayen mutanen kirki ne sun bi Allah sun bi manzo Allah to muna kan addinin su kuma muna fatan yadda suka gama da duniya lafiya mu ma Allah ka sa mu gama da duniya lafiya mun gode wa Allah mun ga yadda iyayenmu suka cika suna kalmar shahada saboda haka wannan ba karamin baiwa bane eh to shine ya tambaye su ya musu wasiya yace to ba wa za ku bautawa bayana suka ce ubangijinka za mu bautawa ubangijin iyayenka da kakaninka kaga za su bi addinin iyayensa da kakaninsa kenan sai ya ce to alhamdulillah sai ya ce annabi yusufa kamin komai in ji shi baban nasa yanzu dai abin da ya saura idan na rasu na mutu to kar ka binne ni a nan garin ka ɗauke ni ka kai ni can kan'ana ka je ka binne ni a wajen kabarin babana annabi ishaqa da kakana annabi ibrahim to kaga bin addinin iyaye da kakannin kenan da yake iyayen da kirki ne shi dukkansu annabawa ne to shi ya fi son in ya mutu ma ya ce sauran abin da annabi yusuf kawai zai masa ya ɗauke shi ya kai shi can ya je ya haɗa shi kusa da kabarin babansa annabi ishaqa da kakansa annabi ibrahim to shi kenan sai allah ya karɓi rayuwarsa shi annabi yaƙubu sai annabi yusufa ya sa aka masa wanka ya sanya shi a cikin likafani sai ya sa shi a cikin akwati sai ya tara tawaga gaba ɗaya aka tashi aka ɗau aka ɗau wato wannan gawar tasa aka kai shi can kan'ana wajen kabarin baban nasa annabi ishaqa to ana kai shi kuma sai aka samu rana ɗaya ɗan uwansa kuma wanda suka fito ciki ɗaya shi isu ɗin nan shi ma kuma ana zuwa sai aka samu shi ma ranar ya rasu shikenan sai aka haɗa su kabari ɗaya kabarinsu yana nan suna tare a wurin to wannan shine tarihin annabi yaqubu da annabi yusufa to shikenan bismillah arama رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الله الأحاديث أكبر.
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة الله أكبر.
توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربك آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين to shikenan bayan ya binne mahaifinsa to shikenan bayan mahaifin nasa shi ma ya ƙara shekara 23 annabi yusuf ya ƙara in ka haɗa shekarun shekarunsa sai suka dawo 120 shekara 120 yayi a duniya to da yayi shekara 120 a duniya walan matan ma'amuruhu wa alima annahu la yadumu to shikenan ta qannabsu ila al-malik ad-dalim to da ya kai shekara 120 lamari duk ya cika sai ya ce Allah ubangiji na gode maka Allah ka mun komai komai Allah ka mun sai daga nan kuma sai ya ji yana shauƙin ya sadu da Allah Eh, ya ga mulki ka ai an riga an yi shi an rayu cikin izza da ibada da komai ga mulki ga ibada Allah ya haɗa masa to nan kuma sai ya shawwaku ya koma zuwa ga Allah Ubangiji ya ce ai mulki kan an yi shi duniya kam ta isa haka sai ya ce rabbi ya Allah Ubangiji na kad ataitani min mulki hakika Allah ka bani wani abu daga cikin mulki Allah ka bani wani abu daga cikin mulki wa allamtani min tawilil ahadis kuma Allah ka sanar da ni fassaran abubuwan da suke faruwa na mafarki duk ka sanar da ni wannan yace khaliqis samawati wal ardi Allah kai ne mahaliccin sammai da ƙasai anta waliyi fi dunya wal akhirati kai ne mai jibintan lamari na duniya da lahira sai ya ce tawaffani musliman Allah ubangiji ka karbi rayuwata ka kashe ni ina musulmi wa alhiqni bis salihina kuma ka sadar da ni da salihan bayinka min aba'i daga cikin iyayena shikenan shi ma sai ne Allah ubangiji ya karbi rayuwarsa rayuwa ta yi kyau kenan to shikenan shi ma sai Allah ya karbi rayuwarsa ya rasu yana shekara 120 eh shikenan mutanen Masar shi ma suka masa wanka suka sa shi a cikin akwati suka ɗauke shi suka je suka binne shi a sama da wannan kogin nasu na nil a nan suka binne shi to a nan suka binne annabi yusuf sai mai tafsiri ya ce fasu baha na mallan ƙida mulki tsarki ya tabbata ga wadda babu ƙarshe ga mulkinsa shi ne allah ko kai waye dai za ka yi ka gaba an yi an gaba to a nan aka binne shi saman kogin nil din nan suka sa shi akwati suka masa kabari bayan sun binne shi ana nan ana nan lokacin da annabi musa ya zo an ce annabi musa ya tono shi ya ɗauke shi a wurin ya kai shi can ya je ya haɗa shi da kakannin nasa shi ma ya je masa kabari kusa da su to ka gani kowa dai abin da yake nema saboda haka mu ma mu yi ta addu'a Allah ubangiji idan mutuwar ta zo ya sa mu cika da imani kuma Allah ya sada mu da salihan bayin Allah iyayenmu da kakanninmu da shehunanmu da malamanmu Allah ka sada mu da su har zuwa kan sahabban manzo Allah har zuwa wajen shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa ranar mutuwar mu mu ga manzo Allah a gaban mu Allah ka sa idan an samu a cikin kabari mu ga annabi Muhammadu a cikin kabari Allah ka sa ranar alkiyama in an tashe mu mu dawo cikin zumrar annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu kuma mu dawo makwabtan manzo Allah ranan lokacin da muke cikin aljanna albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine karshen kissar annabi yusufa na'am ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون Allah yake cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace zalikal mazkuru min amri Yusufa wannan kissa da muka kissanta maka ta al'amarin annabi Yusufa tun daga farkonta har izuwa nan min anba'il gaibi yana daga cikin labaru na gaibi nuhihi ilaika wadda muka maka wahayinsu Allah ne wa annabi wahayinsa gaibu ne saboda ai lokacin ba a san wannan labarin ba ba a sani ba ya zozzo dai a cikin attaura amma da yake sun caccanja attauran sun yi rage-rage sun yi ƙare-ƙare to kissar ba ta zo cikakkiya ba kamar yadda ta zo a cikin alkur'ani to shine Allah yake cewa wannan yana daga cikin labarai na gaibu da muka maka wahayinsa wa ma kunta ladaihim izajma'u amrahum wa hum yamkuruna Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta ladaihim ai baka nan a wurin su a gaba gare su izajma'u amrahum lokacin da suka yi azama suka yi niyya suka tara za su yi wa Annabi Yusuf kaidi wa hum yamkuruna suka shirya mar kaidi suka masa kaidin ai baka nan kai ya rasulullahi a wurin saboda haka wannan kissar dai ita ce muka gaya maka labari ne na gaibu eh na'am وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين Allah yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace ai mafiya yawan mutane wato mutanen Makka walau harasta ala imanihim ko da kana wato manzo Allah yana kwadayin kowa harisun alaikum din annabi yana kwadayin kowa ya dawo mumin manzo Allah baya son kowa ya shiga wuta saboda haka yana kwaɗayin kowa ya dawo mumi har ma Allah yana ce masa wato za ka kashe kanka ne saboda ba su musulunta ba ba su yi imani ba to shine Allah yake ce masa duk kwaɗayin da kake su dawo muminai ba dukansu bane za su dawo mumina na'am وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين الله yake cewa manzon Allah ai wannan alqur'ani da kake karanta musu ai ba baka tambaye su lada ba wajen karanta musu wannan alqur'ani in huwa shi alƙur'anin bai kasance ba illa zikirin sai dai wa'azi ne lil na ga talikai gaba ɗaya na'am وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون Allah maɗaukakin sarki ya ce ai wa ka'ayyin ai da yawa min ayatin daga cikin ayoyin Allah dalatun ala wahadaniyatin lahi wadda suke shiryarwa zuwa ga kaɗaitar Allah tabaraka wa ta'ala su kafuran yamurruna alaiha a cikin sammai da ƙasai da yawa daga cikin ayoyin Allah suna shuɗewa a kansu wato suna wuce su amma wahum an hamu uriduna suna ta kau da kayi ba sa hankalta su gane wa'annan ayoyin Allah to wannan ayoyin malamanmu suke cewa tana ishara zuwa ga mutanenmu nan na ƙarshen zamani a da dai su kafiran suna shuɗe ayoyin Allah amma a ƙasa ne tunda ba sa iya hawa sama to amma yanzu kuma ga jiragen sama sai kaga jirgi ya tashi ya tafiya sama ya za a ce muku zai tafi zai yi saɗi dubu talatin da wani abu a sama kuma idan ya tafi sai kun gama landin a sama kun tafi saɗi dubu talatin da wani abu sai ka gana ta raba giya kuma ci kafiran kuma suna ciki suna ta shan giya su ga su suna kan ayoyin Allah wanda ya tafi sama yana kan saɗi dubu talatin da wani abu a sama ai kaga in ya kalli ƙasansa ayoyin Allah zai gani in ya kalli samansa ma ayoyin Allah damansa da hagunsa duk ayoyin Allah ne shi kansa ma ya kalli kansa mana sanurikum ayatina fil afaki wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakum annahu al-haqq ai shi kansa ma ayar Allah ce amma suna kallo suna ta shan giyar su suna ta zinace zinacen su a can samar Allah to kaga wannan aya tana ishara cewa da yawa daga cikin kafiran suna shudewa suna tafiya akan ayoyin Allah suna wuce su amma kuma sai su kau da kai ba sa ganin ayoyin Allah ne to shi ne Allah kiyaye mu na'am وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yu'min aksaruhum mafiya yawansu ba su yi imani da Allah ba illa wa hum mushrikuna sai dai sun kasance suna yi wa Allah shirka kaga mafiya yawan wadda suke shi- hawa saman nan ai mafiya yawan masu tafiya a cikin jirage a duniyar nan mafiya yawan su ai kafiran ne eh, musulman ai ba su da yawa masu tafiya a cikin sama kafiran dai sun fi saboda kasashen kafiran sun fi yawa to in ka duba population na duniya ma yanzu abin da suke faɗa su 'yan duniya suna cewa yawan mutane a duniya mun kai ko biliyan shida da wani abu ne suke faɗa ko mun kai biliyan shida da wani abu ko biliyan bakwai miliyan dubu shida da wani abu yawan mutanen duniya amma a cikin mutanen biliyan shida da wani abu ɗin kwata-kwata an ce musulman ba su fi biliyan ɗaya ba ne da da miliyan dubu ɗari biyar ba mu fi haka ba yadda suke faɗa dai a estimate ɗin da suke masu estimate eh ba a fi haka ba to kaga aksaruhum kenan mushrikuna mafiya yawan mutane mafiya yawa mushrikai ne to haka Allah yake faɗa yace ba su wa ma yu'minu aksaruhum mafiya yawan su ba su yi imani da Allah ba illa wa hum mushrikuna sai face sun kasance suna shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala na'am
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بكتة وهم لا يشعرون الله مدوكين سلكي يتي أفأمنوا yanzu sun amince ne su kafiran an tatiyahum ghashiyatun min azabillahi wato wata azaba daga Allah ta zo ta mamaye su aw tatiyahum sa'atu ko kuma alkiyama kwatsam ta zo musu baktatan shine kwatsam babu shiri kujuatan kenan muke cewa ko da Hausa abu ya zo kujuatan eh abu ya zo babu shiri babu tsammani to har malamai suke cewa ta dai a tunda Allah ya ce suna suna tafiya suna wato suna tafiya suna wuce ayoyin Allah sama da ƙasa amma kuma suna shirka da Allah sun kau da kansu to sai Allah yake cewa kun amince ne azabar Allah ta zo ta mamaye ku ko kuma tashin alkiyama gaba ɗaya ya zo to malamai sai suke fassara wannan ayoyi da cewa yanzu su lokacin da Allah zai aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanu a lokacin suna hawa sama har Allah yake yana faɗa ko a cikin alkur'ani Allah yana cewa yursalu alaihim shuwazun min narin ko wa nuhasun falatan tasiran Allah ya jefe su da tartsatsin wuta da ruwan tagulla Allah ya jefo su sai ya zamanto an tsarkake sama babu mai shiga sama to kaga shedanun aljanu da suna hawa sama to yanzu kuma dab da tashin alkiyaman nan ga shedanun mutane suna hawa saman suna ta shayen giyansu a sama to Allah ya ce sun amince ne wata azaba daga Allah ta zo ta mamaye su ko kuma kiyamar gaba ɗaya ma ta zo ta to shine malamai suke cewa wannan hawa-hawayen saman da suke yi suna ta saƙon Allah ai kun ji ba yanzu cewa suke yi wa'annan masu zuwa duniyar watan har suna cewa za su yi gari a can to kuma mafiyayen su duk kafirai ne idan suka je suka yi gari suke sha wa Allah giya a sama ko su tafi da giyansu ko su je su yi ta zinacen su to in fa su ba su yi a hankali ba ƙarshen ta wannan shi zai kawo tashin alkiyama saboda ta yiwu Allah ya jefe su kamar yadda ya jefi wa'ancan aljanu na farko yursalu alaihim shuwazun min narin nan wa nuhasun falatan tasira su ma wa'annan su je su tsokano wani abu a sama Allah ya jefo su da wuta gashiyatun min azabillahi kenan auta ce homo sa'atu baktatan ko kuma gaba ɗaya ma alkiyama ta faɗo kawai ai tashin alkiyama to ƙarshen ta dai wannan abun da suke kila ya jawo haka din Allah ya ce auya ce homo sa'atu baktatan ko kuma tashin alkiyama ya zo fujuatan kenan wa hum la yash'aruna alhali ba su sani ba na'am قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ya rasulullahi ka ce hazihi sabiliya wannan ita ce hanyata wato musuluncin nan ita ce hanyata ad'u ilallahi ina kira zuwa ga Allah kuma ala basiratin akan hujja mabayyaniya ba a cikin duhu ba yana kira akan hujja mabayyaniya ana wa manittaba'ani da ni da wadda duk ya bi ni wadda duk ya imani da ni shi ma a kai yake a kan hanya yake hanya yana cewa tarabtu kuma alal mahajjatil baida laili haka na hariha la yazigu anha illa hali wato hanya ce da ta tamtarwal fili ba wadda zai halaka sai mutumin da ya kauce mata babu wani rufa rufa ba wani duhu akan hanyar ita ce hanyar musulunci ana wa manittaba'ani da ni da duk wanda ya imani da ni wa subhanallahi yace tsarki ya tabbata ga Allah an shuraka ga barin abubuwan da ake haɗawa Allah da shi ya ce wa ma ana minal mushrikina ni ban kasance cikin mushrikai ba masu haɗa Allah da wani na'am وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوهي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون الله مدوكاكين سلكي yake cewa وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ba mu aiko ba kafin kai wato duk manzannin da muka aiko kafin zuwa manzan al- kafin zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam illa rijalan sai dai mazaje ne to wannan ya kore mataye kenan ba a taɓa yin annabiya mace ba duk annabawa gaba ɗaya mazaje ne yawwa yuha ilaihim wato muka yi wahayi zuwa gare su la mala'ikatan babu mala'ika ba a taɓa yin annabi mala'ika ba mutane ne kuma babu mace mazaje ne Allah ya ce min ahalil ƙure kuma 'yan birni ne ba a taɓa yin annabi ɗan ƙauye duk inda kaga annabi ɗan birni ne eh, saboda 'yan birni suna da wasu halaye nasu na juriya da kau da kai da ƙananan maganganu ba su dame ka ba duk ɗan birni za ka same shi ba wata ba kowane ƙananan maganganu za a yi ta tattaunawa ba eh amma ɗan ƙauye shi yana da yawan fitin hassa da birin da a yi haƙuri a yashe mana eh mu ma iyayen mu duk to haka lamarin da yake eh shi ɗan birni yana da zuciyarsa a sake take saboda yana cikin mutane da yawa eh wannan ya ɓata maka yau wancan ya taka ka ta can wannan ya mato in ka ce za ka riƙe ma ka yi ta surutan ai abin ya maka yawa da waye za ka yi da waye sai duk kai ta faɗa da mutane zo da haka dole shi ɗan gari sai ka ga yana da yawan afuwa da musamaha da juriya da wasu abubuwa to amma su can da yake ba su da yawa inda gari wurin da ba birni ba za ka samu jama'an ba su da yawa saboda haka duk wanda ya taɓa ɗayan uwansa to za a yi ta bugawa sai a daɗe ana gaba eh haka Allah ne ya faɗa ya ce min ahalin kura daga cikin yan birni wani na san zan jiran di da yawa Allah ya ce annabawa duk yan birni ne babu ɗan ƙauye a cikinsu a falon ya siru fil ardi Allah maɗaukakin sarki ya ce shin ba za su yi tafiya ba ne a bayan ƙasa su kafuran makkan fa yanzu kai makana aqibatul lazina min qablihim su duba su ga yaya ƙarshen allazina min qablihim wato yaya ƙarshen kafiran da suka wuce kafin su wadda Allah ya halakar da su na wala darun lahira ta khairu Allah maɗaukakin sarki ce gidan lahira dai shi yafi alkhairi wato aljanna kenan khairun shi yafi alkhairi lil ladzina taqaw ga wadda suka ji tsoron Allah afala ta'qilun shin ba za ku hankalta bane ko kuma afala ya'qiluna ba za ku wato ba za ku hankalta ba نعم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فن- فننجي إيه؟ من نشاء ولا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين to shikenan bayan su manzannin sun kira mutane zuwa ga Allah sun yi ta wa'azi sun yi ta wa'azi mutane sun ƙi su musulunta manzannin sun gaya musu sun ce in fa ba ku musulunta ba azabar Allah za ta zo har kafiran suna cewa azabar ta zo mana azabar ta zo mana to shi Allah madaukakin sarki baya gaggawa ai eh hatta idan sai asar rusulu har lokacin da su manzannin kansu wato suka fidda rai wazannu suka hakikance annahum qad kuzzubu cewa ba shakka dai kafiran nan sun karyata su sun iya yarda da lamarin to Allah ya ce ja'ahum nasruna to sai nasarar mu ta zo ta fanun ji man nasha'u sai muka tseratar da wanda muka so daga cikin wato wanda suka yi imani kenan da annabawa Allah ya ce wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimina ba a juyar da azaban mu ga mutanen da suka kasance mujrimai wato mushrikai ke
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يبترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله مدوكاكين سرقية لقد كان في قصصهم حقيقة أتكين قصو سنن لمكا يتقصا تابكو تندق تم لابارن النبي آدم النبي هود النبي نوح النبي صالح النبي لوط har aka zo kan annabi yusuf duk wa'annan kissosi da muka maka na wannan manzanni ibratun akwai abun lura ligulil albabi ga ma'abuta hankula Allah ya ce ma kana hazal qur'anu hadisan yuftara wannan alqur'anin fa ba wai zance bane wanda kawai aka kago shi ba zance bane wanda wani ya kago shi walakin kana tasdiqan allazi bayna yadayhi sai dai shi alqur'ani ya kasance wato yana gaskata allazi bayna yadayhi yana gaskata littattafan da suka wuce kafin shi wa tafsila kulli shay'in kuma yana bayanin komai da komai filla fillah ya taju ilaihi fiddini duk abin da ake bukatarsa a cikin addini to alƙur'anin nan ya zo da shi ya yi bayaninsa filla filla wa hudan kuma minar dalalat kuma shi alƙur'anin nan shirya ne daga bata shirya ne daga barin bata idan ka riƙe alƙur'ani to za ka shiryu za ka bar bata wa rahmatun kuma rahama ne da ƙaumin yuminuna ga mutane wadda suka kasance sun yi imani da Allah na'am سورة الرعد مدنية وهي أربع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون wannan ita ce suratul ra'd wato surar tsawa kenan surar tsawa ayoyinta arba'in arba'un arba'in da biyar ayoyinta da hudu kai arba'in da hudu ayoyinta makiya ce a makka aka saukar da ita illa sai dai wala ya zalun lazina kafaru din nan ita ba a makka aka saukar da ita ba da kuma ya kulun lazina kafaru lasta mursala din nan da kuma walawanna wala wannan ƙura'anan su yi rabbihin jibalun duwa'in nan a madina aka sauke su amma surar ta makka ce tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam re wato su wa'annan wato wa'annan harfofi yankakkun nan Allahu alamu bi muradihi bi zalika Allah ne ya san abin da yake nufi da su wato lokacin da manzo Allah yake karanta alqur'ani a garin makka to idan mutum ya ji alkur'ani a cikin kafiran zai ce kai wannan alkur'anin ba maganan boka ba daga jin wannan maganar ba ta boka ba to da yake yaren su ne suna jin abin da annabi yake faɗa sai su ce kai wannan magana ba ta yi magana ba ta yi kama da maganan sha'irin ba au majnun daman suna ce man sha'irin au majnun mawaki ne ko kuma su ce akwai larura a kansa to da mutum ya je ya ji karatun alkur'ani ana yi shi kenan sai hankalinsa gaba ɗaya koma kan alkur'ani sai ce kai wannan ba shakka abu ne daga Allah to kafiran manyan ba sa so saboda idan ƙananan suna zuwa suna jin alkur'ani fa za su basu to sai suka kafa doka idan suka zo suka samu annabi yana karatu ko yana sallah kafiran sai in suka ga mutane suna ji sai su dinga cewa la tasma'u li hadha alqur'ani walgaw fihi la'allakum menene taghalibuna wai kar ku ji kar ku saurare shi kar ku saurari alqur'anin nan da yake ku yi ta hayaniya ku yi ta hayaniya to sai su yi ta hayaniya ba sa so su ji to Allah kuma da yake shi ya halicci dan adam ya san dan adam da son tsegumi duk abin da aka faɗa a qur'ani tun da larabci ne suna ji to sai Allah ya kawo irin waɗannan irin su alif lam mim ra alif lam re alif ka he ye ai sad he mim ai sin kaf wannan dai musan me yake nufi to da sun ji manzo Allah yana faɗan wa'annan to sai su ji wani abu kuma wadda ka san dan adam kuma da son sai su saurara su ce da sun ce la tasma'u li hadha alqur'ani ku yi hayaniya kada ku ji alqur'ani nan da yake sai su ji ko manzo Allah yana cewa ka he ye ai sa to wannan kuma menene wannan kuma me yake faɗa to dole fa sai akai hankali kuma a saurara a ji me ake ji to sai Allah ya musu to amma ba wanda ya san fassarar wannan ko da yake akwai rasikuna fil ilmi suna magana akai irin su ibnu abbasin sahabbin manzo Allah su irin su suna fassarawa eh amma dai abinda malamai suka fi tafiya a kai jamhuru in ka karanta ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah dai shi ya san abin da yake nufi da haka wato tilka ayatul kitabi ai hazihi ayatu wato wa'annan ayoyi ayatul kitabi ayoyi ne eh wato wal idafatu bi ma'ana min ayoyi ne daga cikin alkur'ani wallazi unzila ilaika da wannan da muka saukar zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka shine alkur'ani kenan Allah ne ya saukar maka da shi daga ubangijinka kenan alhaqu gaskiya ne la shakka fihi babu kokonto a cikin sa walakin na aksaran nas sai dai mafiya yawan mutane sune ahlu makkata la yu'minun wato la yu'minuna bi annahu min indihi ta'ala wasu yi imani cewa wannan alkur'ani daga Allah yake ba na'am الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسكر الشمس والقمر كل يجري كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Allah maɗaukakin sarki ya ce Allahun da zira fa'a samawati bigairi amadin tarauna Allah nan dai shi ne wadda ya ɗaga saman nan ya tsaye da ita bigairi amadin tarauna babu wani ginshiki bai tsaye da ita da wani ginshiki da kuke gani ba wannan ya isa abun mamaki a cikin ayoyin Allah yanzu idan ka ɗaga wayan nan ka jefa ta ƙasa sai ta faɗo ƙasa ko kai aka ɗauka yanzu aka jefa ka sama faɗowa za ka yi yanzu ga wannan masallacin ba don wannan ginshiƙen ba da suka tare shi ruguzowa zai to amma ga sama duba girmanta saman nan guda bakwai ga ta iya kallonka amma Allah ya rike ta da ikonsa tana tsaye tun da aka haife ka kakanka ma haka ya ganta kakan kakanka ma haka ya ganta haka dai ba kowa haka ya zo ya ganta tana tsaye Allah ya rike ta kawai da ikonsa tabaraka wa ta'ala kuma bigairi amadin babu wani ginshiki ko akwai wanda ya taɓa gani wani ginshiki yanzu za ka shiga jirgi kai ta yawo kai ta yawo kai ta yawo sai dai ka gaji inda kuka je ku sauka amma ba za ka ga wani fila da Allah ya zuro daga sama ya kafe a ƙasa wanda ya tara sama ba Allah ne kawai ya rike ta wasamawatu madawiyatun biya miliki a wata aya ko samman gaba ɗaya Allah ubangiji ya dunkule su ya rike shi su da hannun kudurarsa tabaraka wa ta'ala wannan kaɗai ya isa ka san Allah Allah ne tabaraka wata'ala na'am bigairi amadin tarauna ko yawa sun mastawa alal arshi sannan kuma Allah ya daidaita akan al'arshi istiwaqan ya liqu bihi irin daidaitan da ta dace da shi shi ya san irin yadda ya daidaita akan al'arshi wasa karar shamsa Allah kuma ya hore rana wal kamara ya hore wata kullum minhuma ya jari fi falaki da ranan da watan dukkansu suna gudana ne a cikin falakinsu kowace tana kan hanyarta tana tafiya li'ajalin musamman har zuwa wani lokaci da Allah ya ambata mata shine ranar tashin alkiyama idan ranar alkiyama ta zo ta ranar nan duk yadda kake ganin ta Allah zai bindige ta ya bindige watan taurarin duk ya bindige su gaba ɗaya eh to tashin alkiyama kenan yudabbirul amra Allah ubangiji shine yake jujjuya lamurorinsa yake hukuncinsa yadda yake ya ga dama kuma yake jujjuya lamarin halittarsa yufassilul ayati kuma shi Allah shi ne yake bayyana ayoyinsa ga sunan dalilan ƙudurarsa ya nuna ma kaza ya nuna ma kaza abun mamaki komai gashi Eh, wa fi anfusikum afala tubsiruna ko kanku kuka duba ai zaka ga ayoyin Allah da yawa yanzu kaga idon kan nan sai kaga kana gani kawai gashi kana gani sai kaga wani kuma ga idon nasu abu da amma baya gani kuma yanzu ga munan yanzu a cikin masallacin nan ga munan da yawa amma kowa muryarsa daban da ta dan uwansa duk wanda ka shigar da shi masallacin nan ka kori sauran idan ya yi magana sai ka ci daban da ta wani in ka shigo da wani ma ya yi magana daban da wani ba wanda za ka ji muryarsu ta dawo daidai wannan kaɗai mutum ya isa ya gane allah nan allah ne tabaraka wa ta'ala sannan ya maka ji kana zaune ana magana kana ji kuma bayan ji din ma sai ka dawo kuma kana fahimtar abin da aka faɗa din fahimtar ma ta fi jin mamaki yanzu ina magana kana kallo na magana tana fitowa tana shiga kunnenka kuma kana gane me na faɗa amma yanzu da zaka kawo dabba ka ajiye ta ita dabbar tana da kunne ya mafi nakan nan girma amma in kana mata magana ita kuma ba ta fahimta amma kai kuma Allah ya sa ka fahimci abin da na faɗa har ka gane me nake nufi ka mayar mun da amsa kuma ni ma in gane abin da kake nufi wannan kaɗai ya isa mutum ya gane Allah Allah ne tabaraka wa ta'ala to shine yace wasa kara shamsa wal qamara wato ya hore rana da wata dukkaninsu suna gudana a cikin falakinsu zuwa ga wani lokaci da ya ambata musu shine ranar alkiyama yana jujjuya lamarinsa yana kuma bayanin ayoyinsa la'allakum ya ahla makkata wato hakika ko ku mutanen makka da na duniya gaba daya biliqa'i rabbikum tuqinuna ko za ku sakankance ku yi yaƙini ga saduwa ga ubangijinku na tashin alkiyama na'am وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah nan dai tabaraka wa ta'ala shi ne dai Ubangijin nan namu Allah yana cewa wa huwa allazi Allah nan dai shi ne maddal arla wanda ya shimfiɗa ƙasa ga ta a shimfiɗe Allah ya shimfiɗe ta kuma ya hore ta yanzu ba don ya hore ta ba idan kana tafiya akan ƙasar sai ta ruguza da kai ka fada amma ga shi sai ya hore ta tana nan zalulan ta maka biyayya ga ta nan kawai a shimfiɗe ana taka ta bayan an taka ta a zo a yi faskare akan ƙasar ba ta taɓa cewa "Da Allah kun kuna ta doka mun itace a kaina zafi ya dame ni ba babu wannan a zo a farfasa ta wata rana a yi gini a kanta bata taba cewa kuna wahalar da ni ba ginin ma a zo a cusa rodi a cikinta a toni rijiya a yi kaza a yi kaza a yi bohol amma ƙasar nan tana muku biyayya allah ya hore muku ita bata taba cewa yau na ki bada ta ga dama sai ta yi tauri idan ka zo za ka tona rijiyar ta ce ba zai yiwu ba za ka iya ne za ka yi da ita to allah ya hore ta tabaraka wa ta'ala wannan ni'ima ce daga allah to da allah ya hore ta ya shimfiɗe ta waje alafiha rawasiya sannan Allah kuma sai bayan da ya shimfiɗe tan sai ya kawo duwatsu ya kafe ta da duwatsu ya kafe ta da duwatsun yadda ba za ta iya yin wani motsi ba ga duwatsun ya dawo kaman kafinta idan zai zai yi kujera ko wani abu ya kawo kusa ya daddaki katakon sai ya dawo ya kafe katako ɗaya a jikin ɗaya to shi ma Allah sai ya kawo duwatsu kawai sai ya kafe ƙasar da ita don kada ta dinga raurawa da wani wa anharan kuma Allah Ubangiji ya kawo ƙoramai a cikin ƙasar ko ta ina ka je za ka yi ta ganin ƙoramai wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn isnayn haka nan kuma a dukkanin 'ya'yan itatuwa Allah Ubangiji sai ya kawo muku nau'o'i guda biyu sannan kuma yukshin lailan nahara Allah Ubangiji shi yake rufe rana da dare ya rufe dare da rana kuna zaune kawai yanzu gashi muna cikin dare zuwa can gari zai waye kuma sai ka ga rana ta fito ta rufe daren kuma gaba daya in kuma daren ya zo sai ka ga ya zo ya rufe ranar gaba daya wannan duk sarki Allah shi kadai yake wannan inna fi zalika Allah ya ce lalle a cikin wannan abubuwa da muka ambata la ayatin akwai ayoyi dalalatun ala wahdaniyatihi ta'ala dalilai ne wanda suke shiryawa zuwa ga kadai takar Allah shi kadai li qaumin yatafakkaruna amma ga mutane wanda suke tunani suke gane su yi tafakkuri wato abin da yasa Allah ya ce li qaumin yatafakkaruna ga mutane masu yin tafakkuri duk waɗannan ayoyin Allah Allah ya yi su ne saboda ku yi tafakkuri saboda sufaye suna cewa li kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka gani akwai ayar Allah da za ta nuna maka Allah shi kadai ne yanzu misali idan ka fita kana tafiya sai ka ga bishiya garau a gabanka ga ta katuwa tana tsaye to da ka ganta ka ce Allahu akbar Allah ne ya tsaye da ita amma da ka fara ka wannan bishiyar katuwa ce ka dawo mahajubi ka ga bishiya kenan in ka ga dutse haka shi ma ka gan shi gashi nan a tsaye Allah ya kafa dutse to an fi so in ka gan shi to ka ga ayar Allah ka ga Allah ne ya tsaye da shi ba dan Allah ba ne ya tsaye da shi bai sai tsaya ba ita ma bishiyar Allah ne ya tsaye da ita ba dan Allah ba ne ya tsaye da ita da Allah zai ce ta faɗi sai kaga ta faɗi dole ta yi biyayya saboda haka kar ka ganta ka ce kawai wannan akwai katuwar bishiya da ka ganta kawai ka ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah in ka ga dutse ka ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah in ka ga halittunsa in ka ga wani ka gan shi yana tafiya a tsaye mutum ne ga shi tsayayye dogon mutum a tsaye bai sunkuya ba bai komai ba shi ma in ka gan shi ka ga ayar Allah ce ka ga tsarki ya tabbata ga Allah wani kuma sai ka gan shi an yi shi da kusulli ya sunkuya da kire ke tafiya shi ma in ka gan shi ka ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wani za ka gan shi iya tafe sai an tura shi akan keke shi ma ka ce subhanallah wani kuma ja yake a ƙasa shi ma subhanallah duk haka Allah yake so ya ga kowa to duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya ayoyi ne na Allah kuma dukkansu suna shiryar da kai ne zuwa ka gane Allah nan fa shi kaɗai ne tabaraka wa ta'ala babu wani Allah tare da shi ya rike samansa wani karon ya yi ruwa wani karon ya yi zafi wani karon ya yi sanyi yanzu da allolin guda biyu ne kamar yadda kafirai suke faɗa lauka na fihi ma alihatun illallah la fasadata ai da akwai wani allan ba tare da allah ba da lamarin ya rigice gaba ɗaya saboda wannan allan sai ce ni yau sanyi nake so sai ɗaya allan ya ce ni kuma ba na son sanyin yau kuma zafi nake so to ya za a yi ga zafi ga sanyi wani da allolin sun fi ba guda ɗaya ba ne wani allah zai ce yau ruwa nake so zan yi sai wani allah ya ce a'a ni ko ba ruwa nake so a yi ba yau wani allah da allolin biyu ne wani allah zai ce so nake wancan ya tsiyace wani allah kuma zai ce so nake shi kuma ya arziki to kaga law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata da akwai wani allah tare da allah nan namu ubangiji to da lamarin sai ya ɓaci gaba ɗaya ya rikici da mulkin da gwamnatin allah da ba zai tafi ba to da yake Allah shi kaɗai ne tabaraka wa ta'ala shi yasa kake ga komai yana tafiya akan tsari gashi yanzu ana zafi wani lokaci sai ya yaye mana zafin sai ka ji sanyi wani lokacin kuma sai a yaye sanyin sai ka ga ruwan sama ya zo to haka dai Allah shi kaɗai ne tabaraka wa ta'ala saboda haka abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi mun dun faro goman ƙarshe sai a yawaita ibada manzo Allah ya ce lailatul qadari ana aikin aikir dadanta a cikin wato mara ɗaya uku biyar bakwai tara a cikin mara mara dai haka aikin da Allah ka samu dace da ita barkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa An saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma daga masallacin Masjidil Fatimatu Zahra da ke Bypass Gombe wadda Sheikh Nazir Idris Bypass ya gabatar. Honorable Ustaz Yunusa Abubakar dan majalisar tarayya mai wakiltar mazabar Yamal Tadeba ya dauki nauyin kawo muku.